أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatu an-nabawiyya fi adab al-hayat al-yawmiyya lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam zamu ta shafi na 157 الدعوات التي لم يلبها المصطفى صلى الله عليه وسلم دعوات المتكبرين والمتبدرسين من الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوة الأغنياء فقط بقصد التباهي والتفاخر وإهبال دعوة الفقراء وذم ذلك ووصف ما يقدم فيه بأنه شر الطعام بأنه شر الطعام ففي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويؤكد الحديث على أهمية تلبية الدعوة وعدم التمييز بين الناس أو التفرقة بينهم عند توجيه الدعوة إليهم ويرشدنا إلى السلوك الحسن القوي ألا وهو المساواة عند توجيه الدعوة وعدم التفريق بين غني أو فقير امتثالا لأمر الله وابتغاء لرضوانه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول قدر استطاعته تلبية الدعوة شريطة خلوها من المحرمات والمنكرات وكان متواضعا في الهيئة والكيفية الذي يجلس فيها لتناول الطعام فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوال ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق wato kira da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai amsa ba wato irin kiran da kenan idan mutum bai amsa ba babu laifi shine kiran masu girman kai gayyatan masu girman kai da masu jiji da kai mutum ya shirya alfahari kawai ya shirya ne don yawa mutane alfahari ya nuna mutane cewa shi dinnan ba dama ne to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana in mutum zai walima kada ya zaɓi masu kuɗi kawai gayyace su ya haɗa da talakawa don me don kai ya zama kawai yana nuna cewa shi ɗin ya isa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zargi irin wannan da abincin ma da ake shiryawa cewa shine mafi sharin abinci ya zo ruwayar abi huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi sharin abinci shine abincin walima yasa ya zama haka yace za a kira maudata a bar talakawa saboda idan ka kira maudata ko abincin ba za ka ci ba na daman ba abin da za in ka gayyaci mawadaci duk abin da ka kawo ba ya bashi sha'awa ba zai ci ba ma wata ila ma shi yana jin tsoro saboda kar a samar poison watakila ma shi ba cin abinci a ko'ina na akwai mutanen da ba sa cin abinci a ko'ina saboda suna jin tsoron za a sa musu na wani abu a ciki su mutu to kaga mutum ya su kaɗai ya gaya tare abincin shi yana nan in ka kawo shi dai nama baya burge shi duk abin da za su kawo ba zai ba sha'awa ba amma an ka gaici talakawa sai su ci su ji daɗi na har su yi ta ba da labari wani in kaga ya shi walima wannan shekara har shekara mai zuwa yana ba da labari na duk inda aka zauna ce ai kai an goge wuyara shekara da ta wuce nan na saboda talaka ne eh yana tuno ranar to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira mawadata a bar talakawa kuma wanda aka gaice shi yake zuwa ya saba Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin amsa kira da kuma kada a bambance tsakanin mutane wajen ba da kiran ma kuma yana gaya mana irin ɗabi'a wadda take kyakkyawa inda nan da ya kamata mu yi koyi da ita shine daidaitawa tsakanin kiran in za ka yi walima ka kira talaka ka kira mawadata ka hada guda biyu kar ya zama guda ɗaya ne eh shi yasa za ka ga idan mutum ya zama modaci idan bai da aboki talaka ma to bai more ba eh bai more ba da haka cikin yin haka akwai neman yarda Allah maɗaukacin sarki idan aka yi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wato kaiwa matuƙa wajen ƙoƙari gwargwadon yadda zai iya wajen amsa kiran matuƙa kiran nan ta kubuta babu haramci a ciki shi yasa ran nake cewa idan aka gayyace ka walima in ka ga sabon Allah za a yi karkaje ko baka yi sabo ba yau in ka ga an shirya dan wata walimar da ka ganta ka san an shirya shedanci irin yadda za a shirya wajen da yadda za a shirya gangunan da suke jira na a wajen da kaje ka san saban Allah za a yi da haka irin wannan sai ka yi gaba abin ka ya zanta idan ta kubuta daga abubuwa na haram da abin da shari'a ta hana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kankantar da kai ya fi kowa kankantar da kan shi da yanayin sa shi yasa ko wajen cin abincin ma za ka ga ya nuna wato wato tawaru'u an samu hadisi daga Anas dan Malik yake cewa manzo Allah bai taba cin abinci akan kiwan kiwan wani abu ne da mutanen Farisa suke cin abinci dalilin da yasa suke cin abinci sarakunan su ba a san wai in zaka ci abinci ka durkusa na dan kansu durkusa su manya ne sai zai zama abin yana daidai inda kawai za ka ci ka sa a baki sau cewa manzo Allah bai taba ci abinci a irin wannan ba kai manzo Allah bai taba ci abinci a dining table ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ba a taba kawo masa biredi mai laushi ba amma waɗannan wannan hadisi ne yake nuna yana nufin in kai misali kai sabo a'a ba yana nufin in kai in ka ci abinci a dining table ka yi sabo ba na yana ma matsayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kai da kake da ci a dining table sai kai a hankali na kar kai alfahari ya kar kai jiji da kai eh kar kai abuwa shi yasa ana son musulmi ya zama mai tawaru tawaru nan kuma ba wai maganar mutane ba har zuciya har wajen Allah mutum Allah ya san zuciyar kowa ya ga lalle mutum yana da kankantar da kai saboda mai wannan shine matsayin mu na yan adam in ba haka ba dan adam bai isa komai ba yanzu yanzu labarin su zai canza yanzu yanzu cikin sakon guda Allah ya birkita shi yanzu yanzu sai ga ya zama abin tausayi annawa ana ana tausaya masa ba za ka gane dan adam ba komai ne sai wanda ka ga mala'ikan mutuwa iso kan shi kana nan wallahi kowa sai ka tausaya ba sai ka gane lalle a shi dan adam ba komai bane zai yayi gari ba abin da zai iya eh ba abin da zai iya motsi babu tafiya babu komai babu yana ji yana gani kuma har ya dawo ya daina motsi a zarara saboda mala'ikan mutuwa kun san ta kafa ake so mutum ran mutum ta kafa ake so mutum ran mutum shi yasa wanda ya ga mutuwa ga wani zai mutu har ya gama ya shirya ya mutu a gaban shi dole ya tsawa a shi ta kafar yake so ma fitowa tana sai kafa nan gaba ɗaya ta mutu kaga gwiwa ta zo ta mutu kaga nan rai yana tafiya kana gani har a zo inda zai fice ga yanayin jikin mutum ga wanda ya san sai ya gane lalle wannan shi yasa za ka ji wani an ce ma kawai dai ana jiran lokaci akwai abin da mutane suke gani eh za ka ji a cewa ana ai lokaci kawai ake jira saboda sun ga abin ya so tafiya eh Allah ba mu sa'a alhamdulillah na'am a shi ba zai wa kai shi ba ta yaya mutum zai yi wa zai wa yanan shi ba zai wa kai shi ok su wa'aye su ma duk ne ok gare da eh ok na gane wato idan misali ko da yaro karami ne kun sallai ya ba wa yaro ba babba ba mace ba namiji ko jariri zai ayya masa laya eh da haka idan mutum yaro zai laye shi hukuncin cire gashi da yankan kumba shi ma yana kan shi misali sai yana kan shi dan lada zai samu amma idan mutum ya cire fa babu komai laye shi lada idan mutum ya yi aski bai taɓa laye shi ba laye shi tana nan lafiya ya kashe lada ne bai samu ba kawai lalala ya rusa a ba a yi wa mamaci laya sai dai a mar sadaka shi laya na mai rai ne idan mutum yana amma ana iya mar sadaka ana iya mar sadaka ana iya sayan raƙumi ɗari a ce an yanka an ba da shi sadaka saboda mahaifin mutum ko mahaifiyar mutum wannan ba misali amma sunan layya na mai rai ne eh yake layya Allah wannan shine wacin dan ku har da suka za ka ga a'a hadisin ce ai ga wanda zai yi layya cewa wanda ba zai layya ba ya yi askin shi ya fa bane ba lala yake ba kawai bai aiki bane na eh amma hadisin cewa haka yake ga liman arada an yadda hiya ga wanda yake niyyar zai layya shi ma ai ba wai wani abu kwadaitarwa ne dan mutum ya sa ladan shi ya ƙara yawa ba wai cewa in kai aski kai haram bane a'a a kwadaitarwa ne lada duk wani abin da zai sa mutum ya samu lada da an kwadaitar da mu lanan ka ne kara yawa eh zai iya mutumin da yake da makwauci wannan ba musulmi zai iya bashi naman layya in ya yanka zai iya mana to ba maka bashi ba ai baka kyauta ba sai dai akwai waɗanda an musu hudu ba mara kyau in ka ba su sai ranka ya bashi don wasu ce musu aka yi bayan suka cira gura su musulunta an ka lura akwai wanda sun ɗauki rago musulmi ne na gama ba sa ma ci rago sun ɗauka akuya shi ne kafiri rago kuma shi shi musulmi da wani yana bayani amin sai ka waka dariya kuma daga sai ce cewa shi rago na musulmi ne wayan ka ce musulmi tara kai inda kana ce rago to kawai a sun gane abin na taɓa zuwa nan iyakon na abuja ya daɗe ya daɗe ya kusa kusa shekara ashirin mun dawo hajji mun ebo ruwan zanzan lokacin ana bari a ebo custom suna tsare mu sai sun buɗe ɗan buɗe jaka an yi maki a gaba na ya duba ya ce me wannan ce mai zamzam sai ce na dada wata ko wai ga dada wata yadda ka ji wannan ba na ce wuce wata ya ce mu ai an gaya musu muna kawo muna ba mutane suna sha suna musulunta ni yake gaya wannan ba kaga kuma ya yarda ba wai wasa yake ba kuma kwastan ofisa ne wai muna kawo shi ne da mun ba mutum ya sha kawai sai mu sai kalmar shahada to akwai abubuwa da yawa haka an gaya musu wasu sun yarda kuma ba gaskiya ba ne na'am wasu ya kuskure in aka gayyaci mutum walima in ji har an gayyace ka to haƙƙinka ne duk abin da aka ce a baka a babu da laifi bai kamata a ce nan gayyaci talaka ba kuma hana shi girki ya fi cancanta ma a ba shi girki a an gane shi mai kuɗi ba abin da zai yi da girki ai shi ne wannan ma'ana hadisi ana kara wa mai karfi karfi amma shi talaka in aka ba shi wannan wataƙila sai amfana tsawon rayuwar shi da shi da haka in har ka gayyata shi yasa ake so mutum zai gayyaci walima gayyaci gwagwadon karfinsa kawai ya shirya mutane mutum goma su ya gayyata mutum ashirin ya gayyata to ya mutu abin da zai mutu iri ɗaya kaji kowa kaza ha yawa kowa plasma na kowane zaman sa yake ana ana taka a wanke ragon layya shi ma in an wanke din ai ba wai haramu aka yi ba kawai ladan ka zubar saboda in an yanka rago gashi zai zube na na eh mun an wanke ne shi gashi zai zuba to duk wanda ya zuba ka rage ladan ka ka zuba da lada to shine kawai amma ba wai in ka wanke kayi haram ko wani abu ko in ka wanke layya ba sai ba amma in ka bar shi yana nan yawan gashinsa yawan ladan ka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم wani abin da mutane ba sani ba ko wani ka siya wa ragwallon ya kana da irin ladansa eh yana da ladan shi ma yadda ka ga kwarai da gaske yadda ka ga yadda ka ga ake na azumi da manzala ya ce ka ci da mai azumi ai irin ladan azumin za a baka shi yasa wannan misali bai iya irin rago irin iri da misali wanda ba azumi kullum ka ringa wayo kana ba mai azumi abinci ko da da biyu in yayi buɗe baki da abincin ka sai ka samu irin ladansa duk wasu hanyoyi ne da na ka isa samu eh a to ai ai bai ci ba wai abokin shi ne in ya yi buɗe ba azumi ya kama ya yi buɗe baki sai ki da nashi wannan baya sa a bashi ladan na ya mugunta yake ba eh eh wannan da hanyoyi ne na samun lada musulunci Allah ya shirya da mu subhanaka allahumma wa bihamdika wa bihamdika